nisantar mata cewa mutum ya nisanci matansa saboda wani dalili to wata khairihin ya na ba su zaɓi hukuncin ba su zaɓi
wa qawlihi da ta'ala kuma faɗa ubangiji tabaraka wa ta'ala wa in tazahara alaihi wa wa in tazahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu idan kuka haɗa kai a kansa to ubangiji shine majibincin lamarinsa na'am
باب نعم حدثنا زهير بن عرب حدثنا عمرو بن موسى الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال ya ce umar ibn haddad ya sai na umar ya min hadisi kala ya ce لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه yayin da annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya nisanci matansa قال ya ce دخلت المسجد na shiga masallaci فإذا الناس ينكتون بالحصى sai ga mutane suna taɓa tsakonkwani kamar ويقولون wato suna cikin wani hali na damuwa suna daga wani sai wannan ya daga tsako haka ya ya buge wannan da ita ya buge wannan da ita halin damuwa da ya cewa ana cikin tunani waya kuluna suna cewa طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki matansa وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب wannan ko kafin a umarci matan ne da tsari فقال عمر sayyidina Umar ya ce فقلت sai na ce a zuciyata لا أعلم أن ذلك اليوم a yau zan san menene haƙi wato ya afku a haƙiƙa wani abu ne ya afku a haƙiƙa قال ya ce فدخلت على ya shiga عائشة wajen Aisha فقلت يا بنت أبي بكر ya ce ya ‘yar abi bakar أقر بلغ, بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu ke kin kai matsayin ki ce za ki matsa wa manzo ya kai daga lamarin ki a ce kina cutar manzo an tuziya rasuli- rasulullahi
فقالت ta ce ما لي وما لك يا ابن خطاب me ya gama ni da kai ya dan haddabo me ya gama ni da kai za ka shigo kai mun faɗa haka عليك ka بعيبتك fara gyara gida ka je ka fara gidanka ba kai ma ba da yanka ba a ciki قال ya ce فدخلت على حفصة بنت عمر na shiga wajen hafsatu yar umar فقلت لها يا ya ce da حفصة ita ke hafsa أقر بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه yanzu ya وسلم kai daga lamarin ki ki ce za ki taɓa manzo sallallahu alaihi wasallama والله wannan rantse da Allah لقد علمت أن رسول ke kai الله صلى kin san manzo Allah sallallahu alaihi الله عليه وسلم wasallam ba san ki yake ba ولولا أنا in ba domin matsayina a wajen ki a wajen sa ba تطلقك da tun da mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ki فبكت sai Hafsat ta kama kuka أشد البكاء mafi tsananin kuka فقلت لها yace da ita أين رسول ina الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake قالت tace هو في خزانته yana cikin tirakarsa المشربة Eh, wato a sama a bi- a tu- a a sama فدخلت na shiga فإذا أنا برباه sai ga rabahu yaron manzo sallallahu alaihi wasallama قائدا yana على قوة zaune المشربة a dandamalin wannan tudun مدل رجلي على نكير min من خشب hashabin ya zubo kafafunsa akan wani wani guntun itace wani Wa- abin eh, wato kankarewa ne daga itace itace ne wanda yake an rarake tsakiyarsa نعم هو جزء shi wani wani kamar ba a tudu ne aka sa يلقى عليه رسول dan الله manzo Allah صلى الله sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم ya dinga hawa wannan tudun nasa a kai ya وينقدر kuma sauko daga gare shi فناديت ne kira يا رباه kai rabahu استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله ka عليه shiga ka وسلم nema min izini wajen manzo sallallahu alaihi wasallama فنظر رباه إلى غرفتي sai rabahu ya dubi rumfar da manzo Allah yake ciki ثم نظر sai ya إلي dube ni bai amsa min da komai ba ثم قلت sai su marabatu sauti sai su to su makultu sannan nace يا kai رباه rabahu استأذن لي na ce عندك ka على je ka رسول nema min الله صلى الله عليه izini wajen وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فنظر رباه إلى الغرفة manzan rabahu ya dubi rumfar da manzan Allah yake ciki ثم نظر sannan إلي ya dube ni فلم يقل شيئا bai ce komai ba ثم رفعت صوتي sannan na daga muryata فقلت يا ya رباه ce kai rabahu استأذن لي na ce عندك ka nema على min رسول izini الله wajen صلى manzan Allah عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallama فإني أظن أن ina رسول zaton الله manzan Allah sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم wasallam yana أن zaton أني جئت من min na zo ne Hafsa.
dan hafsatu wallahi wallahi dan amara ne in rasulullah manzon Allah a yanzu nan ya umarce ni in sare wuyan hafsatu wallahi zan sare wuyan nata warafatu sauti na daga muryata fa ma ilayya sai rabahu ya nuna an min irqa to hawo fara qalatu ya ala shiga wajen Allah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa murajjun ala asirin alhali manzo Allah ya shinge da masa wata tabarma fadalastu na zauna fadala alaihi izarahu ya kusa to min da wato mayafin zanin da yake jikinsa dan in zauna a kai wa laysa alaihi ghayru ba wani abu a jikinsa in ba wannan zanin ba wa idha al-asiru sai qad ga asara tabarma qalbi ta yi gurbi a fiƙin manzo sallallahu alaihi wasallama fa nazartu bi basari Ya duba.
izara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da idanuna a wannan turaka ta manzo sallallahu alaihi wasallama fa idha ana bi qawratin min sha'irin sai ga wani damki na sha'ir nahawi sa'i kamar sa'a guda wa mislaha qarazan akwai kuma bagaruwa kamar haka hidayatul a gefen qawmi rumfar wa idha afiqum allakum a sai ga wani a wato abin ratayawa sai ga wani ta rahoniya wadda take an rataya ta qala ya ce kafta da ran ainaya sai idanuna ta fashe da hawaye kala wata yar rahoniya ce wadda yake an rataya ta don ajiya a jiki sai idanuna suka fashe da kuka kala ya ce ma yauki kai bana hadda me ne yasa ka kuka dan haddab qultu ya ce Ya nabi Allah.
ya annabin Allah Malila.
me zai hana ni in ma kuka da nasiruka asara ga wannan jinka tabarma ta yi gurbi a fiɓinka fa hadhihi ga zanatuka wannan ita ce La da ilaha za illa ka ba ma'ana.
komai a ciki in ban da wannan abin da na gani wa zaka kai ga sarwa gaisar kisra da kisra da kisra suna cikin 'ya'yan itatuwa da koramu wa anta ga rasulullahi shi kai ne manzon sallallahu Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam kai ne zababbansa hadhihi Allah ya ce nan zanatuka ita ce turakaka wa qala sai manzon Allah ya ce ya Ya bana dan Haddad.
ya dan hada Ala tarra ta kuma da zaka da wannan duniya.
yan mu an ba mu lahira su an ba su duniya wannan bai ma ba ka ce wannan bai ma ba nace a ya min ya rasulullah bala qala yace wa dakhaltu alaihi na dakhaltu na shiga ga manzo sanda na shiga wa ana arafi wajhi a ilgaraba hali ina ganin damuwa da fushi a fuskarsa wa qultu ya nace ya rasulullahi rasulullahi ما أشق عليك من شأن me zai النساء wahala kai game da lamarin mata فإن in كنت ka طلقتهن sake su فإن الله ai Allah yana tare da kai da mala'ikunsa da Jibril da Mika'il da ni da Abubakar da Umar da muna tare da kai وقل ما تكلمت sai na mare ce da kaɗan na kan faɗi magana وأحمد الله bi kalamin faɗi magana illa da zautu an yi kunan layu saduku ƙaunin da zai akulu sai ko na sa ran ubangiji ya gaskata magana ta da na faɗa wa ahmadullah wannan wata ni'ima ce wata baiwa ce Allah ya yi min cewa in na faɗi magana sai Allah ya saukar da Qur'ani dacewa da abin da na faɗa ina gode wa Allah akan wannan baiwa da ya yi min
ونزل sai هذه الآية aya ta sauka آية التخيل ayar da take ba manzo zaɓi عسى ربكم إن لهكن أن يبد له أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وذل وسائر المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير abu ne a kusa a wajen ubangiji ubangijin manzo in manzo ya ce ya sake ku ya musanya masa matan da yake sun bi ku in kun ce da ke hamsatu da ke aisha za ku ga- za ku gama kai akan manzo to ku tabbata manzon Allah shine majibincin lamarin manzo hakanan mai taimaka masa hakanan mala'ika jibrilu hakanan managarta a cikin mummune sauran mala'iku bayan nan su ma masu taimakawa ne gare shi
وكان عائشة بنت أبي بكر وابسة تظاهراني على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم Aisha ‘yar Abubakar da Hafsatu ‘yar Umar sun kasance suna gama kai akan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقلت يا رسول da ke ya الله Rasulallah قال لكتهن ka sake su ne?
قال لا Yace a ban sake su ba.
قلت يا رسول Yace الله ya إني Rasulallah دخلت المسجد idan na shiga masallaci na shiga masallaci hakika na shiga masallaci alhalin musulmi suna wasfasa tsakon kwani suna suna bugu da tsakon kwani يقولون Suna cewa, أنك رسول الله صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم يسأل saki matansa أفأنزلوا na iya sauka in je in ba su labari أنك لم تطلقهم cewa lam tukalliquhunna cewa kai baka saki matan naka ba قال نعم إن Allah ce شئت in ka so ka iya yi فلم أزل أحدث ban gushe ba ina zance da manzo sallallahu alaihi wasallama حتى تحسر الغضب عن har وجهي sai da fushin nan ya yaye daga fuskarsa وأتى كشرا har sai da ya saki fuska yana murmushi murmushi fakana min hasanin nasu sagaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga mafi kyawun mutane mushriya ثم نزل نبي الله صلى الله sallallahu عليه alaihi Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya sauko Wani zartu.
ni ma na sauko فنزلت أتشبث بالجزء na haɗu ina riko da wannan itacen wannan kututturen ونزل رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya sauko كأنما يمشي in على ka ce الأرض yana tafiya kan ƙasa Ba ya an masu nuna wa rabi.
sai na umar ƙarfi na mu'ujiza Allah.
na manzo sallallahu alaihi wasallam shi sai da ya sako yana rike itacen shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya sako kamar akan ƙasa yake tafiya baya taɓa wannan itacen da hannunsa فقلت يا رسول yace ya الله rasulullahi إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين ai ka zauna a wannan rufan ne a wannan bene naka kwana 29 قال yace الشهر يكون تسعة وعشرين ai inna shara hakika wata ya kuru ta zama 20 ne yakan yi kwana 29 فقل- فقمت على باب na za المسجد a kofar masallacin فناديت بأعلى ne صوت.
kira da mafi ɗaukakan muryata لم يطلق رسول الله lamin dalil rasulullah صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam sa'ahu manzon Allah fa bai saki matansa ba ونزل هذه sai wannan الآية aya ta sauka وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يتبعونه منهم duk sanda wani lamari ya zo musu ko daga abin da zai sa a saki jiki ko wanda zai kawo a ji tsoro to dinda nan sai su ta yadawa ai ta yadawa ai ta yadawa a ba haka ya dace ai ba ai da sun mai da maganar ga manzo sun mai da maganar ga ma'abuta fahimta a cikinsu da wanda suke iya ganowa a cikinsu sun gano meye makomar magana
وكنت أنا istabar da استمرت ذلك zalika al'amra الأمر in ya gano wannan maganar cewa manzo Allah dai bai saki matansa ba وأنزل الله وأنزل الله عز وجل آية التخير ubangiji ya saukar da ayar ba da zabi ga manzo cewa ya ba matansa zabi
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحدثنا عبد الله بن وائل أخبرني سليمان يعني بن بلال أخبرني يحيى أخبرني عبيد بن هنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدثه قال Abdullahi Abbasin ya ce na zauna أنا shekara guda ba وأنا أريد أن أسأل ina الله son عن tambaya آية- عن kuma a آية rika tsabi daga wata aya وما أستطيع أن أسأله amma ba na iya tambayarsa هيبة له dan kwarjininsa حتى خرج حاجا sai da ya fita yana mai aikin hajji فخرجت معه na fita tare da shi فلما رجع yayin da ya dawo bayan an gama aikin hajjin sarai an dawo فكنا ببعض ina الليل sashen hanya عدل إلى الأراك ya kauce zuwa itacen aswaki لحاجة don له biyan wata bukata tasa فوقفت da له za ina sauraron sa حتى har فرجع yayin da ya gama ya zo sai na tafi tare da shi فقلت يا أمير ya المؤمنين ce ya sarki murmuni من اللتان تظاهرتا على رسول الله wani mata ne guda biyu أزواجه wanda suka gama kai bisa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin matansa فقال يتي- تلك أمسة عائشة Hassan ce da Aisha قال yace فقلت له والله in kuntu lahu إن كنت لو alaka an hadha منذ sanatin وما أستطيع هيبة لك wallahi ya ce da shi na rantse ma da Allah ina son in tambaye ka wannan magana yau shekara guda kenan amma na kasa ba ni da ikon in tambaye ka dan ina ganin kwarjinin ka قال فلا تفعل ya ce da ni daga yau ka ka sake irin wannan duk sanda kake da tambayar da za ka yi min ka daina cewa kana jin kwarjini na ka zo ka yi آذنت أن إني من علم duk abin da ka فسلم zata ina da shi na sani fa sani an ka tambayar daga gare shi فإن كنت أعلمه idan Allah أخبرتك ya sa na sani sai in baka labari قال ya ce وقال عمر Umar ya ce والله إن كنا بالجاهلية lamarin da sha'anin hakika mun kasance zamanin jahiliya in dinnan ta inda ce aka yi ta hafifanta ta koma in نعم lamarin da sha'anin mun kasance a zamanin jahiliya ما نقول للنساء أمرا ba ma lissafa wani lamari ga mata أنت حتى أنزل الله تعالى فيهن ما har sai أنزل da Allah ya saukar da abin da ya saukar a game da su وقسم لهن ما قسم ya raba musu abin da ya raba قال ya ce وبين- وبينما أنا في أمر أعتبره ga maka ni ina cikin wani lamari da nake shawararsa إذ قال sai لامرأتي matata ta ce da ni لو صنعت كذا وكذا to kai ka sa kana abin nan ga yadda za ka yi ba ga yadda za ka yi ba فقلت لها na ce da ita وما لك أنت ولما هاهنا me ya haɗa ki da wannan magana ta maza وما تكلمك في أمر أريده me ya ɗora wa kanki a cikin lamarin da nake nufi me za ki ce ke za ki faɗa ya za a yi فقال لي yace أنا والله كيف الخلاني ina mamaki ka kai dan hada ما تريد أن تراجع أنت a kai ba ka san kana abu a ce za a ce ma ga yadda za ka kawai gani kake yadda ka sa ran ka yi haka kawai sai da a kyale ka a zura ma ido وإن ابنتك alhali ga yarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ga yadda za a yi ta ce a'a ga yadda za a yi حتى يظل يومه غرما har ya zamo yayi ne yana cikin damuwa قال عمر sai na mana ce
فآمر da duk بالله wannan magana daga matata sai na ɗauko mayafi ثم أخذت sannan na fito مكاني nan take sai da na je حتى أدخل على na shiga wajen حفصة hamsatu وقلت na ce da ita لها يا بني ke yata إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ta ta zalla yau حتى abubuwar يظل ba يومه غرما ashe ke manzon Allah yakan faɗi magana ki ce a'a ba haka ba ga yanda za a har ya zamo manzon Allah yayi ne yana cikin fushi فقال الحفصة hamsatu ta ce والله إنا لنراجع gaskiya ne na rantse ma da Allah mu matan gidan nan mukan yi haka
فقلت nace da ita تعلمين عني ينزل.
وأنذرك عقوبة الله na وغضبه.
daɗe ina tsawatar da ke ki kiyaye azabar Allah ki kiyaye fushin manzon Allah يا بني ya ke yata لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها wa hubbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi ya wasallam.
wannan kishiya ta ki da kyanta yake kayatar da ita da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ta tana abin da take so a gidan nan kan wannan ya ruɗe ki
ثم خرجت sannan na fita حتى أدخل على أم na shiga سلمة wajen ummu salama قرابتي dan منها ganin cewa ita ma yar uwa ta ce na فكلمتها zantar da ita فقال لي أم ummu سلمة salama ta ce da ni أدبا لك ابن خدام dan hada na mamakin ka قد دخلت في ko كل me شيء ka ce sai ka shiga حتى تبتغي أن تدخل بين har رسول ne ma الله kake صلى wai الله ka shiga tsakanin عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa قال yace فأخذني أخذا ta kama ni kamawa كسرني أنبار ما كنت da أجد ta rage min raɗaɗin abin da da nake ciki ta zo da zafi na amma wannan magana da ta sai ta sa kuma dole na sauƙaƙa فخرجت من na fita عندها daga wajenta وكان لي صاحب من الأنصار ina da wani aboki a cikin mutanen Madina إذا جبت idan ni ba na wajen manzo أتاني kuma shi بالخبر yakan zauna wajen manzo in ya dawo wajena sai ya bani labarin duk abin da ya afku a wannan ranar وإذا غاب shi kuma idan yana can gonarsa yana wajen aikinsa كنت أنا آتيه to بالخبر ni sai in je wajen manzon Allah ni ne zan kai masa labarin duk abin da aka yi a wannan ranar
ونحن حينئذ a نتقول wannan ranar a sannan wannan wakacin muna tsoron muna shayin wani sarki daga sarakunan gassanu an ce zai kawo hari madina ذكر Kira da an لنا ambata mana cewa sarkin nan yana son ya zo ya kawo mana hari a madina فقدمت لأصدورنا منه hakika kira zan mu ta cika da tsoronsa فأتى صاحب الأنصاري mutumin na madina mut- abokin nan na wani mutum- mutanen madina sai ya zo da yamma gidana يدق yana الباب kwankwasa kofar da Wahala ƙarfi ita- ya ce buɗe buɗe فقلت na ce da shi جاء kai الغساني wannan sarki na gasana ne ya kawo harin فقال أشد من ya ذلك ce kai ai abin da ya fi ya fi wannan ya fi tsanani daga wannan اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ai أزواجه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisanci matansa وقلت رجم أم أم حفصة wa Aisha Wa ta ce Aisha yau kan ta- hancin Hamsatu da Aisha ya ji kasa ya turmuza a kasa ثم آخذ ثوبي sannan na riko na ɗauko tufafi na Ba na fito da a gaggawa kaji tu.
sadda na zazo gidan manzo فإذا رسول sai ga الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wata bene nasa يرتقى إلى ana هذا hawa gare ta da wani tudu da wani tudu نعم وغلام لرسول الله صلى الله wani عليه yaro da manzo وسلم sallallahu alaihi wasallam أزواجه.
yake yana a kan wannan matakalar فقلت هذا عمر nace kace ga Umaru فأذن لي aka yi min izini قال عمر Umar yace فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ya faɗa manzo wannan magana da abokina ya zo min da ita فلما بلغت حديث أم سلمة yayin da na kai abin da ya fi tsakanina da umu salama cewa na shiga wajenta amma ta ce min kai ka cika abin nan komai ka ce sai ka shiga تبسم رسول sai الله صلى magana الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya murmushi وإنه لعلى حسير yana kan tabarma ما بينه وبينه شيء da wani a tsakanin jikin manzo da tabarma وتحت رأسه وسادة akwai wata ma- wani matashi min adamin na fata karkashin kansa أشرها لي an cika ta da kaba وإن عند رجلي قرضا akwai wata bagaruwa wajen kafafunsa مدبورا wanda yake abin ajiyewa abin jerawa وعند رأسي أهبا akwai kuma wata ciyawa ciyawa a- wa- akwai wata uhuban wata a, fata wata fata mu'allaka Mu'allaka.
ta kamar ratayawa wajen kan manzo uhuban fata jaba ko fatu ma da yawa jam'in ihabu ihabu fata da yawa ko huban ko ahaban fatu da yawa wanda yake an rataya فرأيت أثر الحسير في جنب رسول الله صلى الله daga عليه gurbin وسلم tabarmar a hakan karman zo sallallahu alaihi wasallama فبكيت ne kuka فقال yace ما يبكيك yasa kake kuka فقلت يا رسول yace الله ya rasulullahi إن كسرى وقيصر فيما هما Kura da فيه Kaisaru suna cikin abin da suke ciki na ni'ima وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne فقال رسول الله فقال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة ai yanzu a ce su an ba su duniya kai an baka lahira haka bai ma ba
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا عمار بن سلمة أخبرني يا بن سعيد عن عبيد بن منين عن ابن عباس قال Abdullahi da Abbasin ya ce أخبرت مع عمر ya taho tare da Umar حتى إذا كنا بمر bayan sun الزهراني kasance a gudu ake kira Marar ساق Zaharani الحديث بطوله ya kawo hadisin da tsawonsa ينام حديث kamar hadisin سليمان بن بلال hadis Sulaiman ibn Bilal غير أنه قال sai dai ya ce قلت شأن المرأتين ya ce ya amiran muminin maganar matan nan guda biyu da aka ce sun goyi bayan juna akan manzo sallallahu alaihi wasallam nake so in sani قال يجي.
أوسط أم سلمة Hafsatu ce da Ummu Salama a wannan ruwaya وزاد ya فيه dade a cikin sa فاتت الهجرة ya je rumfunan matan manzo فإذا في كل بيت sai بكاء ko sai na ji ko ina kuka ake وزاد أيضا ya dade kuma وكان أعلى منهن شارا manzala ya rantse ba zai kusace su ba wata guda فلما كان 29 نزل إليهن yayin da rana ta zama ta 29 sai manzala ya sauko gare su
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن عبد ولم بن أبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن هنين Muka وابن Maulana Abbas عباس ya قال ce, ابن na ji Abdullahi عباس Abbas yana cewa, كنت أريد أن na ji أسأل عمر ina in tambayi Umar عن المرأتين daga mata اللتين biyu تظاهرتا da على suke عهد baki رسول dogonsu a zamanin الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallama قال بنت ta سنة zauna shekara ما guda له موضعا ban samu gurin da ya dace a ce na yi tambayar ba حتى صحبته إلى مكة ana abuce shi zuwa makka فلما كان بجر الزهراني yayin da ya zo guda ake kira mara zaharani ذهب يقضي حاجته ya je don ya biya bukatarsa فقال ya ce أدركني ka بإدارة kawo da الماء masarka ta ruwa فاتيت na zama masa بها karamar sarkar ta ruwa فلما قضى ya ne حاجته gama biyan bukatarsa ورجع ya dawo ذهبت أصب ne عليه tafi don zuba masa ruwan وذكرته na ambace فقلت له يا أمير المؤمنين sannan ne na ambaci bukata ta da ce aminan mumini من المرأتان wane ne mata biyu da suka taimaki juna a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama وما قضيت كلامي ban gama ma faɗa ba حتى قال har sai da sai na mare ce aisha عائشة ko hafsa وأوصته وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث a lafazin da dan bambanci amma dai suna dab da juna قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن عباس قال يتي لم أزل حريصا Laura Masu أن ya ce ba daɗe أسأل أخبار ba أن ina أتيت kwaɗayin a ce na tambayi sai da na Umar daga mata biyu من أزواج النبي يا صلى جماعة الله عليه النبي وسلم صلى الله عليه وسلم.
اللتين قال الله تعالى wanda Allah ya faɗa a hankin su tuba ilallahi in wa kun tasallu tuba zuwa ga Allah.
Allah to shi ke nan daɗe zukatan ku hakika sun karkata zuwa abin da ba shi ya dace a ce kun yi ba.
حتى حج Har عمر sai da sai da na Umar ya ya ya je hajji ni ma sai na fita hajjin tare da shi.
فلما كنا ببعض Bayan الطريق sun ce a sashen hanya عدل عمر sai na Umar ya bauɗe ya- ya kauce daga hanya وعدلت معه da bauɗe ni ma بالإدارة tare da shi da ƙaramar salka ya فتبرز je ya ƙara alhaja ثم أتاني sannan ya zo waje na فسكبت على da ruwa يديه a hannunsa ya فتوضأ yi alwala فقلت يا ya ce ya أمير amina المؤمنين mu'minina من wanda mata المرأتان ne من guda أزواج biyu النبي a صلى cikin الله عليه matan وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama اللتان قال الله وأن عز Allah وجل فلا لهما يجلسوا.
إن تتوبا إلى in الله kun tuba فقد zuwa ga Allah سلمت hakika da can zukatan ku sun karkata ga abin da ba shi ya dace a yi- a ce an yi ba قال عمر sai na madina وعجبا لك ina يا mamakin عباس.
kaɗan abba قال الزهري zuri ya ce كره والله ما سأله عنه ya ƙi abin da ya tambaye shi daga gare shi ولم يكتمه amma kuma bai koye masa ba قال قال يا إيه؟
أبت وعائشة ai hamsatu ce da Aisha ثم أخذ يسوق الحديث sannan ya haɗu yana koro hadisi قال wato abin da yasa wato ya ƙi ɗin saboda cewa magana ce wadda ta taɓa yarsa Eh, mutum galibi abin da aka ce nasa ya yi a baya kuma har an daɗe a zo ana tambayarsa ai zai ɗan sosa masa zuciya Mm, sannan ya haɗu ya ka- yana kawo hadisin نعم قال قال sai na umar ya ce kunna ma'ashar quraish da can mun kasance mu jama'a ƙurashawa qauman nagalibun nisa mutane ne da mun fi karfin mata mata mu sai yadda muka ga dama muke da su kalan ba galibun almadinata amma da muka je madina wajen na qauman sai muka tagalibun samu nisa mutanen mazan da matan su ke rinjaye su Faɗa A- da kansa.
a- al'adar rayuwa a madina ta bambanta da al'adar rayuwa a makka a madina mata sukan miƙe ƙafa su ce da maza ga yadda za a yi a makka ko ba haka ake ba abinda namiji ya zarta kawai ya zartu mace ba ta da komai sai dai ta gani sai dai ta gani to faɗa da kansa nisa'una sai matan su suka nisa'in haɗu suna koyo daga matansu qala ya ce wa kana manzili fi bani umayyah bin zaid a gidana ya kasance a unguwar banu umar ya tabni zaidin bil a awali cikin madina wata garrabtu yawman a labarati anabati wata rana na fushi da matata bai za iya turatu sai kuni gashi tana mayar min da magana fada ta fada wanda da ba mu saba haka ba in namiji ya faɗi magana mace sai dai ta ji kawai ta karfi an turatu ani sai dai musun cewa ke yaushe ke koyi wannan ina faɗa magana ke ma kina faɗa faqalat ta ce ma tunkiru an turatu aka me za ka ce kai in ka faɗi magana ba wanda ya isa ya ce kuffar a kai in ka faɗa kawai shi kenan fawallahi ai wallahi inna azwajin nabi matan sallallahu alaihi wasallam Allah ala raji'inahu yana faɗan magana su ce ba haka ba wata aduhu ila wannan yawm yanzu ma lillahi takan ƙauraye mas- takan ƙaurace masa yini guda tun safa har dare ta ce ba za ta yi magana da shi ba an dalaktu a sai na mara ce da na ji wannan hankali na tashi sai na tafi nan take wa dakhaltu ala na je na shiga wajen hamsata hafsatu qultu na ce aturajina yanzu ke rasulullahi da sallallahu na alaihi ga sallar da faɗi magana wasallam ki ce ga yadda za a Faɗa ki ce ga yadda za da ki an- ce a ba haka ba ta ce kwarai qultu na ce da ita atatuhu ila kunna al-yawm ashe wata a cikin ku takan ƙaurace wa manzo tun safe har dare qala ta na'am ce kwarai qultu na ce kada qama man fa'ala zalika min kulli wa amma ku masira wanda duk ya aikata wannan a cikin ku ya taɓe ya asara afat amanu ila kunna ayatan yanzu ɗaya garallahu ku ta alaiha amince a ce Allah ya yi fushi a kanta li garbi rasulihi saboda ta jawo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza hiya ya zama ta garalaka halaka la turaji rasulullahi sallallahu daga alaihi yau wasallam kuma za Allah ya faɗi magana kai ki sake cewa wani abu wala tas wala tasalihi shay'an in ma wata bukata ce da ke kai ki ce za ki tambaye shi wasalini ma badalaki ni ki ringa zuwa waje na kina tambaya ta da abin da kira kina bukata wala yagurun naki an kana jara tuki ya usamu wa wa abu ila ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi minki dan makociye ki kishi yake Aisha ta fi kyau ta fi soyuwa zuwa manzo fiye da ke to kada haka din ya ruɗe ki
yuridu ce aisha za ta ki ga abin da ta yi ki ce ke ma sai kin yi yana nufin Aisha kala ya ce wa kana li jaru min al suna da wani ansari makoci daga mutanen madina fa kunna natawnawa bil nuzul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna maye ne ya zuwa wajen manzon Allah ne da shi in na zo yau shi ya je wajen aikinsa in na koma sai in ba shi labari da abin da ya faru a ranar Har yanzu- shi kuma in ya zo yau ne sai in je wajen aiki na Hmm.
sai yanzu Har yanzu yau in yamma- zo wajen manzon Allah wata wa rana nuzul yawma ni ma in zo wajen manzon Allah wata rana bayati ni bi khabar wahi wa ghairi ya zo min da labarin wahayi cewa a yau an saukar da aya kaza ko abin da yake wani wannan wa ati bi misli ni zalika ma kuma da na zo sai in zo masa da haka wannan wato yake nuna tsananin kwaɗayin sahabbai akan koyo daga manzo sallallahu alaihi wa sallama har ba za ta yi mutum biyu a cikin su a ce sun faku gaba ɗaya ba Mm.
kan ai wani abu ba su Na.
kan ai wani abu ba su sai dai su ringa mai wa juna wannan in ya zo yau wannan ya zo gobe
wa kunna natahaddasu mun kasance muna hirar أن غسانة تحيل الخيل لتغزو- لتغزونها cewa kabilar gassaru suna shirya dawakai don su kawo mana yaƙi فنزل صاحبي abokina ya zo ranar da ya saba zuwa wajen manzon Allah ثم أتاني إشاء sannan ya zo min da yamma da Wannan isha babi.
ya zo yana bugun kofata da ƙarfe ثم ناداني yana kira na ina kake ne ina kake ne فخرجت إليه sai na fito zuwa gare shi da gaggawa فقال ya ce أليس أمر ko wani عظيم babban lamari ya faru قلت ماذا ya ce menene ya faru A jihar Gassani.
ga sani ne ta zo قال لا ya ce a بل ba أعظم sa من ba ذلك ya fi wannan وأطول girma ya fi wannan tsawo دلك النبي manzo صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙa matansa Wa qultu- nace قد خابت أبصت وخسرت Hassan ta taɓe ta yi hasara.
قد كنت أظن هذا كائنا Daman na zaci sai an yi haka.
حتى إذا صليت الصبح A yayin da na sallar asuba سجدت على ثيابي alayya siyami na ɗaura tufafina ثم نزلت sannan na sauko na ودخلت على shiga wajen حفصة Hafsatu وهي تبكي tana kuka فقلت نتي أنا لك كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري ta ce ni dai ban sani ba ba ها zan هو iya ذا faɗa.
مبتذل Gashi can ya ware kansa a wannan benin a wannan tudun.
فأتيت غلاما Ya له je wajen أسود wani yaron sa baƙi فقلت na ce sadar استأذن umar عمر ka ce umar yana neman ya shigo فدخل ba yaron nan ya shiga Umar, raja sai ya ilayya.
fito gare ni فقال ya ce قد ذكرتك له na فصمت faɗa masa cewa ka zo ka ce kana neman izinin shiga amma ya yi shiru فقلبت na tafi hatta intahaitu ila al-minbari na koma na kai inda mimbar manzan Allah yake fajalastu na zauna wala inda wura dan julusun yabki ba ba, sai ga mutane sun zauna a wajen sashen su, wasu a cikinsu suna kuka fajalastu qalila sai na zauna ɗan kaɗan summa galabani ma ajidu sannan abin da nake ji ya sake ɗauka ta summa ataitu sai na je al-gulama wajen wannan fa yaron qultu na ce ta isa'alu mara kanka ce umar yana neman izinin Wadda kala.
shigowa ya shiga summa kharaja ilayya ya sannan ya fito gare ni fa qala yace qad zakartuka lahu na fasamta faɗa ma na faɗa wa manzon Allah cewa ka ce kana neman izinin shiga amma manzon Allah ya yi shiru bai amsa min ba fa wallaytu mudbira ya juya da baya fa idha al-gulamu sai yadabuni ga yaron yana kira na fa qala yace an ce ka shiga fa qad azna laka hakika manzon Allah ya yi ma izini fa dakhaltu na shiga fa sallamtu ala ne rasulillahi sallama ga manzo sallallahu sallallahu alaihi wa sallam fa idha hum muttaki'un ala Alhamdulillah, rajulin asirin sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mai shingida bisa wata tabarma a kan rairayi قد أثر في جنبي hakika ya yi gurbi a haƙarƙarinsa فقلت na ce آه طلقت يا, يا رسول الله نساءك ashe ka saki matanka ya rasulallahi فرفع رسول sai إلي manzo Allah ya dago kansa ya Wa ga qala.
ya ce a'a فقلت Nace, الله Allahu أكبر akbar لو رأيتنا يا رسول الله ai da ka ga yadda da muke Kunna ma rayuwa Quraish.
mun kasance mu jama'a Auren da Qurayshawa mun nisa.
mutane ne da mun fi ƙarfin mata نعم فلما amma da muka قدمنا zo Madina نعم وجدنا muka قوما samu wasu mutane تغلبهم da نساؤهم matan suke rinjayar su فقدمت نساؤنا يتعلمن من matan نسائهم musu haɗu suna koyo daga matansu فتغربت على امرأتي يوما wata ran ne fushi da matata فإذا هي sai تراجعني gashi in na faɗa sai ta faɗa in faɗa ta faɗa فأنكرت أن تراجعني ne ga bai dace ba a ce in faɗa ta faɗa فقالت ta ce ما تنكر أن أراجعك me kake musu me kake ganin bai dace ba dan ka faɗa ni ma na faɗa فوالله na rantse ba da إن Allah أزواج النبي ka صلى ga الله عليه mata sallallahu وسلم alaihi لا wasallam يراجعنه sun yana faɗar magana su ce su ma sai sun faɗa وتعذر إلىهن sai يوم ta الليل kaurace masa ta kaurace masa tun da safiya har zuwa dare فقلت نجي.
إن خاب من فعل ذلك منهن wanda kuwa aka وخسر ta wannan a cikin su ya taɓe ya yi hasara أفتأمن إلهن wanda أن an يضرب zara الله min ta عليها Allah ya yi fushi da ita بضرب رسوله صلى saboda الله عليه Muhammad sallallahu وسلم alaihi wasallama فإذا هي قد هلكت ya zama ta halaka shikenan ta zama ta halaka فتبسم رسول الله صلى الله عليه da na وسلم faɗi wannan maganar sai manzo Allah ya yi murmushi فقلت يا رسول ya ce الله ya قد rasulullahi ta دخلت على shiga حفصة wajen Hafsatu فقلت nace لا يغرنك أن كانت جارتك هي أحسن منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك kada cewa kishi yake ta fi ki ta fi ki kyau ta fi soyuwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kin ga tana abubba ki ce ke ma haka zai rude ki zai yaudare ki ki ringa yi فتبسم أخرى sannan Allah ya sake murmushi فقلت yace أستأنس يا رسول الله na zauna ne mai hira ya rasulallahi na dan zauna ne wajenka قال manzo نعم Allah ta zauna mana فجلست sai na zauna فرفعت رأسي في na البيت daga kai na a ɗakin فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر wallahi ban ga wani abu a cikin ɗakin ban ga wani abu ba a ɗakin nan na manzon Allah da zai riki gani duk abin da ka gani ba wani abu ma na sha'awa wanda za a ce za ka kalle shi haka sake kalla إلا أخوبا ثلاثة sai ko wasu fatu guda uku فقلت na ce ادعو الله يا رسول الله an yi wasu أن alamar ينصر على أمتك ka roƙi Allah man ya Rasulullah ya rota wa al'ummarka فقد وسع على فارس والروم hakika Allah ya rota wa mutanen Farisa ya rota wa mutan Rumawa وهم لا يعبدون الله al'ali su ba sa bauta wa Allah fastawa jalisan sai ya daidaita a zaune ثم قال sannan ya ce أفيك شر a fi أفيك shakin شر an ta أفيك yau da شر أنت sabi ولا yana خدامي shi kwato ne a tsanaka أولئك قوم wa'annan ابتلاب لهم mutane ne da طيبات aka في الحياة gaggauta musu الدنيا daɗinsu a rayuwar duniya
فقلت Yace- استغفر لي يا رسول yi الله mai mun gafara rasulallah daga wannan tunanin na gaba وكان أقسم الله يدخل عليه إن شاء على النيل نعم الرؤيا من الغيبة بها تكون الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهول تقول الله قال تو
وكان أقسم من ذا لا يرنتي الله يدخل عليه إن شاء cewa ba zai shiga ba gare su wata guda من شدة موجودته عليهن saboda tsananin bacin ran da ya game da abin da suka yi حتى أعتبر الله عز sai وجل da ubangiji yana raukance cewa ya daina damuwa da lamarin su ba ta ruwa a halallahu da ta yi ma za ta zuwa zai
قال الزهري ya ce وأخبرني عمر عن عائشة قالت لما مرت 20 da ليلة dare 29 suka wuce دخل علي رسول الله Allah صلى الله ya shigo waje عليه وسلم na فبدا بي ya fara da ni فقلت يا رسول الله ya ce ya rasulallahi انك قسمت على ان تقول علينا za شهرا ka shigo wajen mu ga wata guda وانك دخلت من 29 a shi yau kwanan wata 29 amma ka shigo اعدهن Hmm?
اعدهن ina lissafa su فقال sai manzala ya ce ان شهر 29 ai wata yakan yi 29 ثم قال sannan ya ce يا عائشة ya aisha اني ذاكر لك zan امرا faɗa miki wani- wata magana تلا عليك الا تعدلي فيه amma ina ganin kakkice za ki gaggawa a ciki حتى تستعملي ki ابويك bari sai kin yi shawara da mahaifanki ثم قرأ علي الآية sannan manzo Allah ya karanta min ayat يا أيها النبي كل أزواجك يا أيها النبي قل لأزواجكم إن كن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إن كن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ta balaga ajaran أي azima أجرا عظيما قال عائشة تجي تراني والله إن Allah ya أبويا tabbatar da لا ranar da Allah cewa لم mahaifana يقولان يأمراني ba zan ba بفراقه da shawarar rabu da shi ba قالت فقلت sai na ce da أو shi في هذا أستعمر أبويا yanzu akan wannan ne har sai na yi shawara da iyayena akan wannan magana ce sai na yi shawara da iyayena فإني أريد ai الله ina nufin Allah ina ورسوله nufin manzon Allah.
Allah ina nufin gidan lahira قال معمر Muhammadu ya ce وأخبرني أيوب أيوب ya bani أن labarin عائشة cewa قالت Aisha لا تقدر نساءك ta ce da عليه manzo ترزقك ka amma fa in ka je wajen sauran matan kan ka ce ga yanda muka yi dan ka ba su labari na zabe ka فقال النبي صلى الله عليه sai Annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce da إن الله Aisha أرسلني مبلغا Allah ya aiko ni ne mai isar da aike ولم يرسلني متأنتا bai is- bai aiko ni mai tsanantawa ba mai wahalarwa ba قال قتادة in sun tambaye ni sai na faɗa musu in dai za su tambaye ni ya muka yi da ke sai na faɗa musu katada ya ce sagar قلوبكما malar kulu Malar kulu.
kakanku sun karkata babu باب mudallaka مدلقة ثلاث لا نفقة لها babin cewa mace wadda aka saka saki uku ba nafaka gare ta
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة a ba amr ibn hafsin ya saki fadimatu yar kaisu saki batti ya sake ta saki batti وهو غائب alhali baya nan فأرسل إليها وكيله بشعير sai wakilinsa ya aiko mata da sha'irin don ta ci abinci فسقطته sai ta ƙi wannan ta rena don wannan sharrin ma za a aiko min?
فقال sai wakilin nasa ya ce da ita والله ما لك علينا من شيء ai wallahi ba wani abu kike bin ba ki da wani haƙƙi a kanmu shi da ke yanzu ba a kanmu ba ne wannan kawai kyautata miki ne فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ba sai ta zo wajen manzon Allah فذكر sallallahu alaihi ذلك wasallam له tana ambata masa wannan فقال sai manzon Allah ya ce ليس لك علي نفقة ba wata nafaka ta yake da ta hau kansa
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ya umarce ta ta yi idda a ɗakin ummu sharikin ثم قال sannan ya ce تلك امرأة يغشاها Ummu أصحابي sharikin mace ce da sahabbai na suka je wajenta اتدي عند ابن أم مكتوم ki je ki idda gurin Abdullahi ibn Ummi Maktumi فإنه رجل mutum أعمى ne makaho تضعين ki ثيابك ringa ajiye tufafinki a فإذا wajensa.
أردت idan kin gama idda آذنيني fa'azin ki sanar da ni قالت tace فلما حللت yayin da na gama ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان na أبا faɗa سلمة da أباني Allah ta da bi suyan da ba da musun ne ba aure na فقال رسول الله صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم yace أما أبو in جامع ga Abu Jahm فلا يدور أساه عن آتبه baya ajiye sandansa daga kafada mutum ne mai yawan dukan mata mutum ne mai yawan dukan mata وأما معاوية amma muawiya فسقلوكم talaka ne me yake لا da مال له ba shi da dukiya إنكي أسامة بن زيد ya wurin ma usama ibn zaid فكره Kakaribu فكرهته Fadima ta ce gaskiya ni da ya faɗa min Usamatu ban so shi ba bai kwanta min a rai ba.
ثم قال Manzo Allah ya sake cewa Yake Usama ne na ta- ce miki ki auri Usama.
أنا Da كاته ce da ya faɗa min ya maimaita sai na haƙura na aura.
فجعل الله فيه خيرا Allah ya sanya alheri a cikin wannan Usaman da na aura.
وكتبت Ne farin ciki da cewa na aure shi. Ne munna ya zamo na yi na munna kwarai da cewa na auri Usama din nan. ashe ya shawara a wajen aure don an faɗa aibi wanda aka nemi shawarar wannan ba laifi baya cikin giba yana cikin inda yake wato aka halatta faɗar halin mutum نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن ابي حازم وقال قتيبة ايضا حدثنا ابو يعني بن عبد الرحمن القارية كلاهما عن Ila أبي- kuma abi hazim an abi salmata an faɗi mata binci kai sun annahu dalaka hazo duha mijinta ya sake ta في عهد النبي عذاب صلى الله عليه النبي صلى وسلم الله عليه وسلم.
وكان انفق عليها نفقة من ya tsinci كل ya ci da ita ya ya ba ta abincin da take ganin bai isa bai ishe ta ba فلما رأى ذلك yayin da ta ga haka قالت ta ce والله لو wallahi كنت sai رسول na je الله na صلى الله shaida عليه wa manzon Allah sallallahu alaihi وسلم wa إن sallama كان لي نفقة in dai ci da ni a kansa ne أخذت الذي to in يسلمني karba abin da ya dace da ni فإن zai كل min لي نفقة in kuma ba ci da ni a kansa لم آخذ منه شيئا mai masa ma da kayansa ba na son komai nasa قالت yace وذكرت ذلك na لرسول je na الله faɗa صلى manzon Allah sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم sallam ga yanda muka فقال yace لا نفقة لك ba ولا ciyarwa سكنى.
gare ki ba zama mazauni ma ba ba naki ba a kansa yake ba wannan wato yana cikin wuraren da yake aka samu kace nake ko aka samu bambancin fahimta tsakanin bangan malamai na musulunci tun daga zamanin sahabbai akan wannan hadisin Ah, shi dai hadisin zahirinsa ya nuna mace wadda aka saki saki uku abincinta zamanin idda da mazauninta zamanin idda duk ba akan mijin yake ba amma zahirin ayar qur'ani ita tana nuna cewa a'a a bata mazauni askinuhunna min haisu sakantum min ujdukum wala turabuhunna cewa duk mace da aka saki ai tana da haƙƙin a bata mazauni sai kuma a ƙarshen ayar ake faɗar wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yara'ana hamlahunna cewa in suna da ciki to lalle ne ku ci da su ku ci da su a har sai sun gama haife cikin nasu to ashe kenan a wadda take ba mai ciki ba wadda aka saki saki uku to ba magana ci da ita shine mafhumin wannan wa in kunna نعم to a nan ga hadisin nan wanda ta wani bangare nasa zahirinsa ya yi ta'aruri da aya sai da na umar ya ce gaba ɗaya ga aya ta ƙur'ani wadda yake tabbatacciya to yaushe za mu saki maganar da aya ta ƙur'ani ta zo mu koma ga ruwayar wata mace wadda ta yi mancewa ta la nadari a hafizat amnasiyat نعم yasa sai da na umar yake ai mace wadda aka saki ko da saki uku ne lalle ne mijin ya bata mazauni kuma ya bata abinci akan wannan fahimta ta sai da na umar aka samu wasu cikin sahabbai su ma haka haka ma a tabi'ai musamman mutanen kofa sun bi fahimtar nan ta sai da na umar haka masabar abu hanifa take tunda daman su ba sa aiki da mafhumi na muhalafa Na'am.
wannan ko in kunna ulati hamlin mafhumin nasa na muhalafa ne Mm.
shi yasa sai zama ba su yi aiki da shi ba suka ce za a bata wajibi ne a bata abinci ko da ma bata da ciki cewa wannan da aka faɗa cewa mai ciki a bata duban cewa ita bukatar ta ta yi ta ƙaru na'am abinda mace take ci sanda ba ta da ciki in tana da ciki yakan bambanta na'am yayin tana da ciki da ce yawan bayi ga abin da take sha'awa ko hanta take so yau ko kwai Eh, to in in haka din ne a kawo mata abincin da mai cikin za ta ci Na'am.
a ce abincin mara ciki za a kawo mata Na'am.
Eh, a kula da ita har Allah ya sa ta haife ta ta ya gaba na far aya take ba wai aya ta zo bane dan ta nuna cewa in ba ta da ciki ba za a ci da ita ba aya ta faɗa wannan mafhumi ne na muhalafa ko ba mafhumi na muhalafa gaba ɗaya ba hujja bane wa an karan umanu kullam wastamar wa qawmun lil wasfa wa qaw- wa qawmun lil habar ko cikin kaukabus sadi to wasu malaman suka yi aiki da zahirin hadisin nan musamman shi- a cikin sahabbai kamar ita kanta fadimatu da wasu kuma a cikin sahabban suka ce ai wannan hadisi ya nuna ita wadda aka saka saki uku ba ci da ita zamanin idda akan wanda ya sake ta haka nan ma ba maganan mazauni malikawa suka ce a askinin wannan tana nan wato wajibi ne a bata mazauni amma ciyarwa in ba ciki ne da ita ba ba a bata ba saboda aiki da mafhumin wa in kunna ulati hamlin wanda shi malikawa su suna kafa hujja da mafhumi na muhalaf to shi yasa aka samu bambanci amma wanda yake so ya ga yanda wannan matsalolin suka ginu to ya duba zadul ma'ad da ibnul qayyim ya yi dogon bayani akan fahimta kowanne daga cikin sahabban nan da wanda suka zo baya da hujjojin kowanne da irin tayu damar da ake ta a yi masa raddi a wani fahimtar tasa to ya yi dogon bayani akan wannan hadisi wanda shi ya goyi bayan hadisin yana cikin masu ganin cewa ai lalle ne a tsaya a yi aiki da hadisin cewa yi magana ta ƙur'anin ko da haka ne ai an mace amma ya zama hadisin nan ya yi ta hasisinta shi ko ai hadisi ya iya tasisin ƙur'ani shi yasa in aka samu haka komai abin yi ba a dawo a yi riko da ƙur'ani da hadisin ba riko da hadisin a sannan ai bai nuna cewa ba a yi riko da ƙur'ani ba a'a ƙur'anin ya zo ne ami amma hadisi ya zo ya masa tasisi dan shi kansa ƙur'anin ai wani ƙur'anin yana tasisin wani ƙur'ani yanzu dan ka ce mace da aka sake ta kafin ta tare ba idda a kanta sai a ce ka saba wa ayarul mudallaqatu ya ya tarabbas da bi amsin ai qur'ani ne yazo da ita wannan magana ko ya ayyuhal ladzina amanu idza nakatumul mu'minati summa dallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna kama lakum alaihinna min iddatin ta'taduna ko ya taduna to wannan نعم.
ke حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عمران بن ابي انس عن ابي سلمة قال yace قال سالت فاطمة بنت قيس na tambayi Fadima yar kaisu ta فاخبرتني bani labari أن زوجها المحزوم cewa mijinta طلقها mahazumi don yake daga banu mahazum ya sake ta فابى ان ينفق عليها ya ƙi ya ciyar da ita فجاء الى رسول الله sai صلى ta الله zo da عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labari قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لا نبقة لك ba ki da ciyarwa a kansa ai daman ba dole bane ya ci da ke انتقلي ki tashi daga gidansa فذهبي zaman ma ba إلى naki ba ki أم مكتوم tafi wajen abdalin ummi maktumin كوني عنده ki zauna a wajensa ki فانه رجل ce ne اعمى makaru تذرين ثيابك عنده ki dinga ajiye tufafinki a wajensa
حدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير اخبرني ابو سلمه ان فاطمه بنت قيس hutar rahakin da hanzin yarwar rahakun kaisin اخبرته ta ba shi labari wato rahaku din kaninta ne ta girme shi da shekara goma shi rahaku wasu sun ce an haife shi ne kafin wafatan annabi da shekara bakwai ko abin da ya kama da haka yawa sun ce gaba ɗaya bai ji hadisi ba bai karko ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam to
اخبرته ta ba shi labari ان ابا حفص بن المغيرة المخزومية cewa aba hafsin ibni Mugira.
mugira wanda yake daga banu mahazur طلقها ya ثلاثة sake ta saki uku ثم انطلق الى اليمن sannan ya tafiya sayamin فقال لها اهله sai iyalinta suka ce da shi ليس لك علينا نفقة ba wani abincinki da ya hau kanmu ba mu ne za mu ci da ke ba har ki gama idda kan dalaka halid bin walid dan bin bani uwanka Khalid bin Walid in sai ya tafi cikin wasu jama'a fata rasulullahi kaje wajen sallallahu alaihi Allah wasallam sallallahu alaihi zai maimuna wasallam ta yana ɗakin Maimuna faqalu suka ce inna aba hafsa Aba kana Hafsa kamra'atu ya salata saki matarsa sake uku qala ha min nafaqatin dole ne ya ci da ita zamanin yadda faqala rasulullahi Manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam da sallaha nafaqatun ba nafaka akan ba ta da nafaka a kansa wa alaiha al-iddat amma wajibi ne ta zauna ta idda wa arsala ilaiha ya aika zuwa gare ta Allah tasbiqini bi ina nafsi ina son in kan gam- in kin gama idda kake daura aure sai kin yi shawara da ni wa marha an tantakila ila ummi sharike yau mace ta ta koma gidan ummu sharikin ثم أرسل إليها sannan ya aika zuwa gare ta أن أم شريك cewa ummu sharikin يأتيها المهاجرون wanda ta والأولون hijira na farko sukan je wajenta ذلك إلى ki بن je gidan ummu الأعمى makatubin makahu فإنك Ki- إذا ورأت حمارك in kin ajiye mayafinki لم يراك ba ganin ki zai ba tunda makaho ne انطلقت sai إليه ta je gidan ablam na ummi makatumin فلما برأ عدتها yayin da iddarta ta kare أبكاها رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita ga أسامة بن زيد Usama بن dan Zaid ibn حارثة Harisa
حدثنا يا ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن هجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ha tawili wa da sanawa wa kan nabi shayba da sanawa wa ibn Ishaq da sanawa wa ibn Amr da sanawa Abu Salama da amma da binti Qaisin قال yace كتبت ذلك من na فيها rubuta كتابا wannan shi Muhammad ibn Amr dan Abu Salamata Abu Salamata yace na rubuta wannan daga bakin ta rubutawa قالت tace كنت عند رجل من بني ina aron wani مخزوم mutum daga Banu Mahzumi wai cewa ya sake ta ba shine take jin haushin ma ba za ta faɗi sunansa ba ba wai sunan ne فطلقني kamanta ba a'a wai yayi nauyi ne ma a ciya sai ya sake ni saki batti فأرسلت إلى sai na أهله aika wajen Abu iyalinsa Jan na suna baka.
neman abinci وقتلت الحديث Suka بما kawo روى hadisi.
عن ابن أبي كثير kamar ma'anar hadisin ya haifna abi An kasir Abi Salamata.
daga abi salama غير أن في حديث محمد بن عمرو sai dai a hadisin muhammad ibn amrin لا تفوتينا بنفسك kada ki ce za ki aurar da kanki kafin ki shawara da mu manzo Allah yake faɗa mata حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن عبيد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن صالح حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان فاطمه بنت قيس اخبرته Fadima ‘yan ƙansu ta ba shi labari انها كانت تحت cewa عيون بن tana عبد kasance بن tana auren مغيرة abi amrin ne hafsin dan mugera فطلقها اخر ثلاث تطليقات ya sake ta ƙarshen saki uku فز- فزعمت ta ce ta انها جاءت je wajen رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم تستفتيه tana neman tambaya tana neman fatuwar manzo في خروجها من بيتها a cikin ta fita daga gidan فامرها ان تنتقل الى بن ام مكتوم الاعمى sai ya ce eh ta koma wajen ibnu ummi maktumin
فأبى wanda yake مروان makamu marwanu ya أن kiyarta يصدقه في ya حكم gaskata مطلقة من بيتها ya gaskata abu salama a cikin fitar wadda aka saki daga gidanta cewa ai dole ne sai ta gama idda kafin ta fita daga gidan miji وقال آ- عروة urwato ya ce إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس ai aisha ma ta yi musu haka ita ma tana ganin a ai dole ta zauna ta yi idda
حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا ليس عن مقيل عن من شعب بهذا الاسناد مثل ما قولي عروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة ta yi musu wannan ga fadima حدثنا اسحاق بن yasa ita زرعه aisha take cewa ai abin da yasa aka ce ita ta fita mafaɗaciya ce ba sa zaman kirki da iyalin mijin an ba ne ma jawa aka samu rabuwar to a bata ta zauna mai san kuma abin da zai faru ai shi yasa aka ce ta fita نعم to shine tawilin Aisha da wanda suke ganin cewa a ai wanda aka saki saki uku wajibi ne ta idda a gidan miji inda yake ya dace da masabar malikawa ko su malikawa cewa ba nafaka nafaka ce suka tsarar amma zama yana nan
حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن عمير واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا عمرو بن عبس بن المغيرة a ba mu ibn Abdul Mujira ce خرج مع علي بن ابي ya ta طالب الى tare da Sayyidina اليمن Ali dan Abi Talib zuwa Yaman قال صلى الى امرأته Sannan Allah ya فاطمة بنت aiki قيس Sayyidina Ali zuwa Yaman نعم ya kira su zuwa musulunci kuma ya hukunci tsakaninsu نعم sai shi abu abu amrin ya aiko wa matarsa ita ce fadi bayan kansu bisa tilikatin Bisa da ragowar saki tilikatin kanan daya bakin da ita ta kana rage a sakin ta dacin ya sake ta saki biyu
وعمل العام حارس بن هشام yau mace an sama shamin gare ما ta جاش بن أبي ya yi ربيعة sami rabi'a من da نفقة ibata abinci فقال Ah, لها sai su biyu nan suka ce da ita والله ما لك نفقة ba ba wani ci da ke da ya hau kanmu إلا أن تكوني wallahi عاجلة sai fa in kina da ciki فاتت النبي صلى Sai الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ذكر له ta قولهما faɗa musu ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ayyashu da harisu suka faɗa فقال manzo Allah ya ce da لا ita نفقة لك ai da mun ci da ke ba akan su yake ba فاستأذنه في الانتقال tace tana neman manzon Allah ya mata izini ta tashi daga gidansa فأذن لها ya mata izini فقال أين يا رسول الله sai ta ce to ina zan koma ya Makala.
Rasulullah ya ce لا ابن أم ki مكتوم koma wajen ibnu ummi masdumi وكان أعمى makaho ne تذوب ثيابها عنده cewa ta ajiye tufafin a wajen ta iya ajiye tufafin ba laifi tunda ba gani zai ba ولا يراها ba zai ganta ba فلما مرت عدتها yayin da iddanta ta kare أنكح النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu أسامة alaihi wasallam بن aure da زيد ita ga Usama dan Zaidu أرسل إليها مروان Marwan ya قبيصة aiki بن kabisa da زهير Zu'aibin يسألها عن ya الحديث tambaye ta daga wannan hadisin حدثه به ta faɗa masa فقال مروان da Marwanu ya ce لم نسمع هذا الحديث إلا من mu امرأة wannan hadisin ba mu je shi ba sai a bakin mace guda ɗaya سنأخذ بالإسمة التي وجدنا وجدنا الناس عليها za mu yi riko da ismar da muka samu mutane a kanta فقال فاطمة Fadimatu حين ta ce بلغها قول مروان a yayin da maganar nan da Marwaru ya faɗa ta isa masa sannan Marwaru yana gwamna.
نعم Eh, to irin wannan matsalar ta abu sai ya ce a shi gaskiya yana ganin dole ne shi wanda ya saki matar saki uku ya bata abinci kuma ya bata inda za ta yi inda.
مم.
Domin akan haka ya tadda mutane suna hukunci.
مم.
Wannan magana ruwaya ta faɗi ma ita kaɗai ce ta ruwaito kuma mace.
مم.
a yadda da maganar ta haka sai aka koma aka faɗa wa fadima abinda marwanu ya faɗa sai ta ce fa bai ni wa bai kuma qur'ani ai shi kansa qur'ani hu- hukunci ne zai hukunci tsakanin ni da ku قال الله عز وجل ba Allah ya faɗa ba cikin qur'anin لا تخرجوهن من بيوتهن lokacin za ku fada su daga ɗakunan su jare su su idda a inda suke الآية ah, la tallila Allah la yuhdisu ba'da zalika amra نعم ba su sani ba ta yi Allah ya farar da wani lamari bayan nan ta yi aikomi sanda aka yi sakin ana matuƙar fushi مم.
amma kuma daga baya zuciya ta huce نعم a ringa ganin wanda aka rabu da shi ma in ba ba tare da shi ba ai rayuwa ba za ta yi ba Mm.
duk wannan juyawa rayuwa ce
قالت ta ce هذا لمن كان له مراجعته wannan ai magana ce ta wanda yake da damar kome فأي الآن يحدث بعد الصلاة mai na- wani lamari ne zai afko bayan saki uku وكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا me yasa za ku ce ita wadda aka saki saki uku ba a ba ta abinci ba a ci da ita ba wajibi bane akan mijin da ya sake ta saki uku sai fa in tana da ciki فعلى ما تحبسونها dan me za ku tsare ta kun ce ba za a ba ta abinci ba amma ko ku ce dole ta zauna a gida a ku mata izini wanda fita tun da ba abinci نعم حدثنا زهير بن عربي حدثنا وشيمة أخبرنا يسار سيار سيار وزيد وزيد بن بن مغيرة وأشعث وأشعث بن بن زياد ياسر وإسماعيل بن أبي هانئ وعثمان بن أبي طالب وداود وداود كلهم عن الشعبي shehu shehu ya karɓi hadisin daga wajen waɗannan mutum bakwai gaba ɗaya dukkaninsu kuma sun karɓo daga wajen mutum ɗaya shine sha'abi قال دخلت على sha'abi ya ce na shiga wajen فاطمة faɗi mutu ƴar ƙansu فسألتها عن قراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ya عليها tambaye ta daga hukuncin da manzo Allah ya yi game da ita فقالت sai ta ce طلقها زوجها البتة mutum ta sake ta saki bacci فقالت ta ce فخاصمته إلى ya رسول kai الله ƙara صلى sau الله da عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba da وسلم mazauni da ciyarwa قالت ta ce Falam ya ji Allah Allah bai ya kula sanya wala mu da mazauni ba bukata.
ko ciyarwa وأمرني أن yau أرجعت mace ne in yadda a gidan ابن ibn ummi مكتوم maktumin حدثنا يا بن يحيى أخبرنا وشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال Shabi دخلت ya ce على فاطمة ya shiga wajen faɗi بنت قيس wata kai ibn kabin yan kaisu بمثل حديث زهير kamar بن hadisin هشيم sahabu din nan daga hushaimu حدثنا يا بن أبي حدثنا خالد بن الحارث الجمهي حدثنا قرة hujjani wa da sana qurata da sana sai ya أبو عبد wata الله da da sana sana shabi Shabi wa- qal shabi ya ce دخلنا على فاطمة mun shiga wajen fatima to yan kaisu فأتحفتنا fata fatana iru da ibn daba ta kawo mana lubiya na ibn dab ko ibn dabi وسقدنا ta shayar da mu سلطي sauyi ka sulti abin wa- wato gari wanda yake da sulut a ciki فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين wata mai yasa تعتدل daga mace wadda aka saki saki uku ina za ta yi idda قالت ta ce طلقني بعلي Mijina ثلاثا ya sake ni saki uku.
فأذن لي النبي صلى الله عليه Annabi sallallahu وسلم alaihi أن wasallam أعتد ya ce, "Ina tafiya في أهلي a cikin iyalina ba a gidansa ba.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كويل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم Ya المطلقة ثلاثا daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da macen da aka saki saki uku.
قال Manzo Allah ya ليس ce, لها سكن ولا نفقة mazauni ko ciyarwa ba wajibi bane akan mijin da ya sake ta. Mazauninta inda za ta yi idda ko ci da ita zamanin idda ba wajibi ba su wajaba ba akan mijin da ya sake ta.
حدثني اسحاق بن ابراهيم الحنزلي وعمرنا يا ابن ادم حدثنا عمار بن زريق عن ابي اسحاق عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت Fadima ta ce, طلقني زوجي ya ثلاثا sake ni saki قالت uku.
نقلتا ne nufin in ciru in bar gidansa فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن عمك ki koma ɗakin ɗan aminki Amr yana bin nan umi makatumi Makatumi.
nan an kira sunansa amru wanda akwai ruwaya ta cewa sunansa amru ba abdullahi ba نعم فاعتدي عنده Ni idda a wajensa حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد ina tare da الأعظم asodin yazida muna zaune a masallaci babba ومعنا الشعبي yabi yana tare da mu فحدث الشعبي بأبي إسحاق Abi ya بن ba da قيس hadisin fadima ya kaisu أن رسول الله ya صلى faɗa الله عليه hadisin fadima وسلم ya kaisu cewa manzo Allah لم sallallahu alaihi wasallam يجعل لها سكنا ولا bai sanya mata نفقة mazauni ba ko ciyarwa ثم أخذ الأسود كفا من حسن sannan aswadu ya ɗebi tafi na tsafan kwani فحسبه به ya jefi sha'abi da wannan فقال يجي.
ويلك kai tanka تحدث مثل هذا wanda faɗa irin wannan قال عمر ka manta sai da na'amar ya ce لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ba za mu صلى الله عليه bar Allah وسلم ba da sunna annabi sallallahu لقول alaihi wasallam dan امرأة faɗin wata mace لا ندري لعلها حفظت أو ko نسيت ta yi ta kiyaye ko ta ko ta mance لها السكنى والنفقة ai dole a bata mazauni dole a bata abinci قال الله عز وجل Allah ya ce ba لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Kar ku ce za ku da matan da ku saki daga ɗakunan su kar su fita sai sun gama ida sai fa in sun zo da ɓanna wadda take a fili حدثنا عمرو بن عبد الطبي وحدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رجب قصته حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهمي بن الزبير العدوي قال سمعت عائشه بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسكنا ولا نفقه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عللت in gama idda ki sanar da ni fa'azini ni ki sanar da ni فآذنته fa'azanatu sansat fa'azantu na نعم sanar da shi kuwa فآذنته فهدى معه Muawiya معاوية وأبو ta samu جهل gano وأسامة suka بن nemi auren زيد da Usama tun da Zaidin.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Amma Muawiya ta mutu ta rubu.
mutum ne talaka.
لا مال Ba له shi da kuɗi bai da kuɗi.
وأما أبو Amma جهل Abu Jahal mutum فأصاب ne mai dukan بن زيد mata.
ولكن أصابت بن زيد Sai dai ke auri Usama فقال بيدها هكذا sai ta nuna da hannu yanzu Usamatu, Usamatu.
da a cikin auren.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم Sai manzon Allah ya ce da ita.
دعاة الله ودعاة "Bai رسوله خير biyayya ga لك Allah da biyayya ga manzo sun fi miki.
قالت Yace- Na تزوجته aure shi فكتبت yanzu ina munna haka din sai ya zamo ya sa na yi munna daga baya
حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي جامي قال سمعت فاطمة بنت na ji قيس fata mai تقول kansu tana cewa أرسل إلي زوجي mijina أبو ya aiko عمرو بن min shi عبد na ba بن mun na المغيرة بن ya ce ياشع ya aiko an إلى ya fara أمير abin da bai الكافرين da cewa ya sake ni وأرسل معه خمسة آسوء تمر ya aiko min da usi eh, sa'a biyar na dabino tare da shi ayyashu وخمسة آسوء da شعير shiri shi ba sa'a biyar فقلت yace أما لي نفقة إلا هذا yanzu ku rasa abin da za ku wannan abin sai wannan ولا أتت في منزلكم ni ba zan zauna in gida ba a gidanku قال لا yace a'a ki zauna ki قالت تجي.
فشددت علي na ثيابي daura tufafi na واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تجي.
كم طلقك saki nawa ya miki قلت yace ثلاثا saki uku قال صدقة yace ya ليس لك gaskata نفقة ba ciyarwa a- a kansa taki ciyar da ke ba wani ba ce a kansa ba إيه تدين في بيت ابن عمك yake ابن yadda a أم ɗakin ɗan مكتوم amin shi shine abdullahi bin ummi makatumi ko abin da ummi makatumi فإنه ضرير kuma البصر makaho ne baya gani تلقي ثوبك ya yi عنده ajiye tufafinki a wajensa فإذا قضت عدتك idan yadda ki ta kare فآذني ki sanar da ni قالت yace فخطبني قدام idda ta na karewa sai masu neman aure suka fito منهم معاوية Muawiya na cikin وأبو Abul Jahl.
الجهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية تربه حال sadaka ne ba shi da hali وأبو abin الجهل ya يشدد kuwa على ya النساء tsananta wa أو mata يضرب النساء ko yana dukan mata Auna wa ko ya haka.
faɗi abin da ya kama da ولكن wannan عليك يوسامة sai بن dai زيد ina shawarta ki wuri usama dan zaidu
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم حدثنا سفيان سفيان الثوري حدثني أبو بكر بن أبي الجامي قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة ni da بنت abu salamata mun shiga wajen faɗi mafi yar ɗaisu فسألناها muka tambaye ta قالت ta ce كنت عند أبي عمرو بن حفص بن ina المغيرة auren abu amri ne hafsi ibn al-mugira فخرج في غزوة نجر- نجر- نجران yadda a cikin yakin najirana Wa ga ya hadisin kawo Abdurrahman hadisin ibn Mahdi.
kama hadisin a- a- da ibn mahadi abdurrahman ibn mahadi نعم وزاد ya dade a ta قالت ta ce فتزوجته na auri shi usama فشرفني الله بأبي زيد ibn zaidin allah ya ɗaukaka ni da auren dan zaidu zaidu da duk sahabbai shi kaɗai ne aka faɗi sunansa a fili a ƙur'ani to na auri ɗansa kada ma ƙara zaidu min hawa ɗaran zawwaje na ka
وكرمني الله بابن- بابن بابن زيد allah ya girma ni da ɗan zaidu
وحدثنا عبيد الله بن معاذ الانبري وحدثنا ابي حدثنا شعبة حدثني ابو بكر قال دخلت انا وابو ni سلمة da على daga da وابن kusa da wata sun زيد faɗi mafi ‘yan ƙaisu زمن بن الزبير zamanin abdullahi da zubairu حدثتنا saboda hadisi ان ya زوجها wanda لقى da علاقا aka saki فتى uku ba a saki ba ce kamar hadisin su yano حدثني حسن بن علي القلباني وحدثنا يا ابن ادم حدثنا حسين بن صالح عن السدي عن ال- عن البكي عن فاطمه بنت قيس قالت ta ce طلقني زوجي ثلاثا mijina sake da sake uku ولم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا Zana bai نفقة ce sai ya ba sai mijin nan na wanda ya sake ni ya bani mazauni ko abinci ba حدثنا أبو كريمة حدثنا أبو سامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج نعم يا تزوج أيها أبو الذين سعيد بن آمنوا عاصم بن عبد الرحمن بن اتقوا الله الحكمي a yahaya dan sa'id ibn al-as ya auri yar abdurrahman al-hakami فطلقها ya sake ta فخرج من عنده ya fidda ita daga wajen قال jikin da ذلك ita على dama.
مروته sai urwatu da zubairi ya ce haka ba daidai ba ne فقالوا suka ce إن فاطمة قد خرجت ba ga fadima bin tukaisu mai abin da ya sake ta ba a gidansa ta yi idda ba قال مروته urwatu ya ce ya أتيت عائشة je wajen aisha فأخبرتها بذلك na ba ta labari da wannan فقالت ta ce ما لفاطمة بنت قيس خير fi an da ya tafi sura hazin Allah hadisa.
ba wani amfani ba wata fa'ida da fadima za ta samu a cikin faɗar wannan hadisi aisha tana ganin anewa hadisin mummunan fahimta نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن قياس حدثنا هشام عن ابي عن فاطمه بنت قيس قالت fadima ta ce قلت يا رسول ya الله rasu da layi زوجي طلقني mijina ya ثلاثه sake da sake uku واخاف ان يقتحم علي ina jin tsoron ka a shigo mun Kala.
wasu can nesa ne manzala dan kala yace فامرها manzala فتحولت hawace ta ta tashi daga gidan
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه انها قالت Aisha ta ce ما ba لفاطمه خير ان wani تنكح fa'ida ga هذا Fadima ta ambaci wannan magana قال Yace- يعني yace قولها tana لا nufin سكن ولا da take cewa نفقه la sukuna wala nafaka ba zazzauni ga macen da aka saki saki uku ba ciyarwa akan mijin da ya sake ta حدثني إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي قال قال قوة بن الزبير Rasulullah لعائشة ya ce da Aisha ألم تر إلى فلانة بنت wannan الحكم ganin wance yar hakan طلقها زوج البتة saki bacci فخرجت ta fita فقال بئس ما صنعت Aisha ta ce wannan abu da ta bai daidai ba فقال sai ya ce ألم تسمعي إلى قول فاطمة Fatima ta ce wai haka ake ba a haka ne daidai فقالت Aisha أما ta ce إنه لا خير لا في ذكر ذلك amma dai lamarin da sha'anin ba wata fa'ida ga Fatima a cikin ambaton wannan